نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن تقسيم الأرزاق بين الناس لا علاقة له بحسب ولا نسب ولا عقل ولا ذكاء بل يوزع الله الأرزاق بين العباد لحكم يعلمها سبحانه فقد يعطي المجنون ويحرم العاقل وقد يعطي الوضيع ويمنع الحسيب ومن الهموم التي انشغل بها معظم الناس في هذا الزمان هم طلب الرزق دون مبالاة بمصادره أحلال أم حرام ولا لوم على المرء في طلب رزق الحلال فقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وهذه الدنيا عباد الله ميدان للجد والعمل فلا مكان فيها للبطالة والكسل وكل من الغنى والفقر قضاء وقدر وهما فتنة للعبد والإنسان معمور بفعل الأسباب مع إيمانه بأن ما قضاه الله وقدره كائن لا محالة ومنه العمل والرزق والسعادة والشقاء إخوة الإيمان هذه بعض أسباب هذه أس بعض أسباب فتح باب الرزق من الرزاق سبحانه ما عمل أحد بها موقنا بوعد الله جل وعلا إلا وسع الله في رزقه وأتته الدنيا وهي راغمة إن شاء الله أولا فمن هذه الأسباب إقامة الصلاة والعناية بها فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يعني قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله لا نسألك رزقا يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق أتاك الرزق من حيث لا تحتسب ثانيا ومن أسباب تحصيل الرزق تقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم باركات من السماء والأرض ثالثا كثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب والآثام يقول الحق سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ولقد جاء رجال إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فشكوا إليه الجدب والقحط وقلة ذات اليد وجفاف المزرعة وعدم الولادة فأمرهم كلهم بالاستغفار ثم استدل بالآية التي سبق ذكرها رابعا ومن أسباب جلب الرزق صلة الأرحام ومن ذلك بر الوالدين ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل, فليصل رحمه وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجح وبالدعاء لهم خامسا ومن أسباب جلب الرزق عباد الله المبادرة إلى النكاح لمن استطاع قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم فيه به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى وقال ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح سادسا ومن أسباب الرزق الإنفاق على الفقراء وفي أبواب الخير وفي سبيل الله لنسر دين الله قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق أنفق عليك فواعجبا ممن يبخل على الفقراء من مال الله الذي آتاهم فضلا عمن يبخل على زوجته وأولاده فيمنعهم النفقة الواجبة لمأكل وملبس ونحو ذلك فنعوذ بالله من الشح ومن الحقوق سابعا فنعوذ بالله من الشح ومنع الحقوق سابعا ومن أسباب الرزق توكل العبد على ربه تبارك وتعالى وذلك باعتماد القلب على الله في كل شيء مع الثقة بالله وفعل السبب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ثامنا ومن أسباب زيادة الرزق قضاء حوائج المسلمين قضاء حوائج المسلمين والسعي في في تفريج كرباتهم فقد قال الله سبحانه وتعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في أون أخيه تاسعا ومن أسباب الرزق عمل المرء وسعيه عمل المرء وسعيه إما بتعليم أو بوظيفة أو مهنة كتجارة أو زراعة أو بيع وشراء أو غير ذلك أو غير ذلك من الأسباب المباحة لكن مع الصدق والأمانة والنصح في العمل وفي سنن ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ورسله كانوا يعملون ويكتسبون فزكريا عليه السلام كان نجارا وداود عليه السلام كان يصنع الدروع ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم لأهل مكة قال الأحوص قال لي سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على الإيال وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على إيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم ويغنيهم وأخيرا مسك الختام وهو الدعاء وسؤال بالأرض والسماء فمن فمن ضاق في فمن ضاق رزقه وقلت مصادره ومن عظم عليه الهم وكثر عليه الدين فليقرأ باب الله الذي لا يخيب قارعه وليسأل الله جل وعلا فهو الكريم الجواد الذي ما وقف أحد بباب ببابه فرده خائبا واجتهدوا في الدعاء يا من أردتم سعة الأرزاق وأكثروا من الثناء وعظموا الرجاء في رب الأرض والسماء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أغن فقراء المسلمين اللهم أغن فقراء المسلمين أجمعين اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka yau insha Allahu ta'ala za mu tattauna ne akan wasu sabubba ko dalilai guda goma da suke jawo wa ɗan adam arziki ko kuma suke jawo masa ƙaruwar arziki idan yana da shi ‘yan uwana masu albarka misali cewa haƙiƙa ba da arziki da Allah maɗaukakin sarki yake yi ga bayinsa ba shi da alaƙa da girman mutum ko nasabarsa ko hankalinsa ko dabararsa Allah maɗaukakin sarki yakan zaɓi wanda ya ga dama a cikin bayansa ya ba su arziki wallahu fabbala ba'dukum ala ba'din fi rizqi Allah madaukakin sarki shi ya ga dama ya fifita sashin ku akan sashi da arziki wani mai ilimi ne da yawa amma ga wani jahili kuma Allah madaukakin sarki ya bashi arziki wani bashi da hankali yana da taɓo kwakwalwa Allah amma Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya mai yawa bai ba wancan malamin ba wani kaskantacce ne amma Allah madaukakin sarki ya ɗauki dukiya ya bashi ga wani wanda yake ji ya isa shi wani ne amma kuma ba shi da arziki haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama rabansa ce rabansa ne dukiyarsa ce shi yake ba da ita ga wanda ya ga dama shi sa ƴan uwa mu sani cewa daga cikin abubuwan da mutane a wannan duniyar da muke ciki suka fi shagala suka fi mayar da hankali zuwa gare shi shine neman arziki neman yadda za a rufawa kai asiri neman abinci neman abin da za a kai gida wannan shine abin da ya fi damun mutane a wannan duniya da muke ciki sai dai kuma wasu sukan lura da yanayin hanyar da ya kamata su bi su nemi arziki sukan nemi halaka wasu kuma babu ruwansu ya ki haram ne ya ki halak kowace ta zo za su samu sa aljihunsu Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ‘yan uwa addinin musulunci da shari'a ba sa zargi ɗan adam don ya tashi ya dage ya yi ƙoƙari ya yi abin da ya kamata don neman arziki addinin musulunci ba ya zargi ɗan adam don ya nemi arziki matuƙar dai hanyar da ya wajen neman arzikin hanya ce da Allah maɗaukin sarki ya halatta masa ba haramun ba ce ba ƙamaya maya ba ce ba zalunci ba ne ba kuma handama da babakira ba ce Allah maɗaukin sarki ya halatta ɗan adam duk hanyar da ya kamata ya bi ya rufa wa kansa asiri ya toshe talaucinsa ya taimaki wasu ya ɗauki nauyin iyalinsa Allah maɗaukin sarki ya ba mutum dama ya je ya nema matuƙar ba haramun ba ce shi yasa Allah maɗaukin sarki yake ga mana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah maɗaukakin sarki shi ne sanya muku ƙasa zalulan sauƙaƙƙa wanda za ka taka ta ka je duk inda ka ga dama ba ta yawo da kai idan kawo kanta kamar yadda ruwa yake yawo da kai za ka taka daga nan ka tafi duk garin da ka ga dama ka je neman arziki Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mana ƙasa subhanahu wata'ala ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin sasanninta a cikin lungu da saƙonta ku shiga ko ina a faɗin duniya ku tashi ku faɗi ku nemi arziki duk abin da zaka ka nemi halak Allah madaukakin sarki ce ku je ku yi fa kulu min rizqi ku ci daga arzikin Allah madaukakin sarki sai dai kuma karshe ce wa ilaihi nushur ku sani kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki take a cikin tafiyar nan da zaka yi a cikin neman arzikin da zaka yi ka tsarkake niyyarka ka yi dan Allah ka nemi halak kada kai zalunci kada kai duk abin da bai dace ba wa ilaihi nushur idan ka gama neman dukiyar ka tara kai abin da zaka yi da ita za kuma ka koma ga Allah madaukakin sarki maka hisabi Allah madaukakin sarki ce a cikin wata ayar wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nema cikin abin da Allah madaukakin sarki ya baka ka nemi gidan lahira da shi kai sadaka kai kyauta ka sada zumunci kai duk abin da ya kamata ake yi da dukiya domin neman lahira wajen Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kada ka manta rabanka na duniya duniya ma ka neme ta duk hanyar da zaka bi ka neme ta matuƙar dai hanyar halak sai Allah maɗaukakin sarki bai haramta maka ba ‘yan uwana mu sani cewa ya ishi mutum girman laifi ya ishi mutum babban zunubi a wajen Allah maɗaukakin sarki ya tozartar da waɗanda yake ɗaukar nauyinsu ka tara ‘ya'ya ka tara mata amma ka wofintar da su ka kasa ciyar da su ka kasa tufatar da su ka kasa ɗaukar nauyin makarantarsu ka kasa ɗaukar nauyin maganinsu ya isa mutum girman laifi ya tozartar da wanda yake ciyarwa ko wanda yake ɗaukar nauyi kamar da hadisi ne ya tabbata daga annabin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa mu sani cewa wannan duniyar duniyar da muke ciki gurbi ne gida ne na dagewa ƴan uwa gida ne na aiki gida ne na nema ba gida ne na ƴan zaman banza ba ba gida ne na ragawaye ba ba gida ne na kasalallu ba tashi ake ayi aiki tukuru a nemi halaka duk abin da za ka yi karfa wa kanka asiri ka tsare fuskarka daga maula da bara da tumatanci da sata da wulaƙanci wajibi ne ka tashi ka je kai wannan abin don neman halakin ka dan uwana mai albarka shi yasa mu sani cewa kowane irin mutum Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya riki kowanne irin sababi domin neman halakinsa sai dai lokacin da kake neman halakinka kuma ka ƙudirce a cikin zuciyarka cewa samun arziki da yalwarsa da ƙuntata shi da samun rabo wannan kuma dai yana ƙarƙashin ganin damar Allah maɗaukakin sarki ba dagewarka ba ce ba kaiwa da komowarka ba ba kaza ɗinka ba ne Allah maɗaukakin sarki sai ya ga dama zai baka akwai wanda ya fi shekara sittin yana neman arziki har yanzu bai arziki ba wani shekara sa goma da fara neman kuɗi kuma ya yi kuɗi haka mai bayarwa ya ga dama haka mai raban ya ga dama ya tsara haka ya ga dama to lokacin da kake neman arziki ka sa wannan a cikin ranka zan nema ne domin Allah maɗaukakin sarki ya ce na nema zan nema domin na rufa kaina asiri amma samu fa sai mai shi ya ga dama sannan ya baka kowa ya sa wannan a cikin ransa dan uwa mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki a ya sanya hanyoyi kala-kala da mutum zai bi domin neman arziki malamai sukan kawo wasu sabbuba ko wasu dalilai wanda idan mutum ya bi su insha Allah ta'ala zai samu arziki duniya za ta zo gabansa tana turmuzi hancinta a ƙasa insha Allahu ta'ala dalilan suna da yawa 'yan uwa amma ga guda goma daga ciki na tsinto mana domin mu tattauna akan su a wannan juma'a mai albarka abu na farko 'yan uwa shine kula da sallah ɗaya daga cikin manyan dalilan da suke jawo ɗan adam arziki shine kula da sallah wani zai ce ina arni arni ai baya sallah to shi aka yake samun arziki wannan istidraji ne istidraji ne ta lalace mai kamar saki Allah madaukakin sarki yake masa arzikinsa ne da zai ci a duniya da lahira da aka hankaɗo masa ya cinye in ya je lahira ba shi da kuma sai wutar jahannama Allah kiyaye amma kai kana da manufa kana da hadafin da ka zo wani wannan duniyar kana kuma da abin da kake hange a gaba shine sakamakonka wuta ce ko aljanna to shi sa ɗaya daga cikin abin da yake kawo ɗan adam arziki shine kula da sallah ba kula da sallah akan kanka ba a'a kai ka kula da ita ka koye ta ka kiyaye ta ka iyata sannan da 'ya'yanka da matanka da duk wanda suke ƙarƙashinka dole ne ka tsaya ka jajirce kai kamar kana yi kai jan ido kaga an yi sallah yadda ya kamata a gidanka na farko ana yin sallar na biyu ana yin ta yadda ya kamata wannan duk haƙƙi ne akan ka dan uwa kuma ka sani dalili ne da cikin dalilai da suke jawo arziki gida Allah subhanahu wata'ala da kansa yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha Allah madaukakin sarki ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasula ka umarci iyalinka da yin sallah sai ce wastabir alaiha istabara ya sha bambanci da asabur saboda malaman larabci suna cewa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da wata kalma kaga wani harafi ya ƙara a cikinta to yana nuni ga ƙaruwar ma'anar ita kalmar da aka ce istabara ka yi haƙuri ka dage ka tsaya kai jan ido wasabir alaiha ka dage a cikin ayar yan uwa ku kalla Allah subhanahu wataala ba cewa yi kai ka kula da sallah ba a ka umarci iyalinka da yin sallah sannan kuma idan ka tashi umarnin sai ka tsaya ba kawai cewa ka aje a sallah shikenan ba a ka bibiya ka ga an yi an je masallaci an yi ta akan lokacinta dole ne wannan dan uwana mai albarka ka sani yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake jawo yake kawo maka arziki cikin gidanka yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake rufa maka asiri ta dalilinsa ‘yan uwana masu albarka babban malamin tafsir ibn kafir Allah ya masa rahama yake cewa faɗin Allah maɗaukakin sarki da yace la nas'aluka rizqa ya rasulullahi ba ma tambayar ka arziki na hannu na ruzuquka mu ne muke azurta ka sai ce ma'anar wannan ya'ani idza aqamta salata duk lokacin da ka tsai da sallah a takar rizqu to shi arzikin zai zo maka min haithu la tahtasib ta inda baka zato baka tsammani duk lokacin da ka tsaya kai sallah ka kiyaye ta ka umarci iyalinka to Allah madaukakin sarki shi kuma zai baka arziki wannan Allah madaukakin sarki faɗa cikin littafin sa bi albarka Allah ba mu ikon kiyaye sallah da umarta iyalin mu akan sallah ɗan uwana masu albarka abu na biyu daga cikin sababan da suke kawo arziki shine taqawa in aka ce taqawa shine kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki yi na yi bari na barin Allah maɗaukakin sarki duk abin da Allah maɗaukakin sarki ce ka yi ka yi rige-rige ka yi maza-maza wajen zuwa kai wannan abin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ce baya so baya bukata ka ja baya ka guje wannan abin a ganka a can baya wajen aikata wannan abin wannan na ɗaya daga cikin sababin da Allah maɗaukakin sarki ke ba mutum arziki bai zato bai tsammani ba Allah maɗaukakin sarki ce wa may yattaqillaha yaj'allahu makharajan sai ne wa yarzuquhu min haisu la yahtasib dukkanin wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai bashi mafita daga me daga komai daga kunci daga damuwa daga talauci daga fatara duk abin da ka sani yake damunka wallahi in dai ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shi da kansa sai zai baka mafita sannan kuma yace wa yarzuquhu zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda baya zato baya tsammani sai dai kaga abin kawai yana zuwa ta waccan kofa kamar inda ka san an buɗe hanyoyin ruwa suna fitowa haka Allah madaukakin sarki zai rinka tunkuɗo ma arziki arzikin nawaye nasa ne hanyoyin nawaye nasa ne shi ya san inda zai buɗe maka kai dai ka ji tsoron nasa ka ɗauki sababi kuma ka ji tsoron nasa ka gani Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata ayar yace walau an ahlul qura da a ce mutanen alƙarya amanu za su imani wattaqau sannan su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun bude musu albarkatun sama wal ardi da ƙasa albarkatun sama shine ruwan sama albarkatun ƙasa shine tsirrai ba shine sabon arzikin ba shine sabon arziki yan uwa haka Allah madaukakin sarki ya ce hatta ƙasa a gaba daya a mataki na ƙasa ko na jiha inda duk mutanen ƙasa za su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki yan uwa wallahi da tsitsi ɗin da muke a Najeriya da mun fita wahalar da muke ciki da mun fita kakani kayan da muke ciki da Allah ya cire mu daga ciki alƙawari ya dauka yace walau an ahlul qura kowace irin alƙarya ne amanu za su imani wattaqau su tsoron Allah madaukakin sarki la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard yace da na bude musu da mun bude musu albarkatun sammai da ƙasai gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ka bude mana yan uwana masu albarka abu na uku daga cikin sababin da suke jawo arziki shine yawan istighfari da tuba daga zunubai da saban Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da mutum yake zunubi to wata ƙofa ce yake wata wato wata ƙofa ce ta arziki yake toshewa kansa Allah maɗaukakin sarki yakan hana mutum abubuwa da yawa sakamakon zunubin da yake aikatawa duk lokacin da mutum ya yi istighfari ya nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki to wannan kuma hanyoyi ne da Allah maɗaukakin sarki yake buɗewa mutum ƙofofin arziki shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuhu alaihi salam yake ga mutanansa nace musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku innahu kana ghaffara hakika Allah madaukakin sarki shine mai yawan gafara sai ce idan kun nemi gafara Allah madaukakin sarki me zai faru sai ce yursilis sama alaikum midrara Allah zai sako muku sama zai bude muku ruwa ya kwararo a cikin garuruwanku shine rusul sama alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan Allah zai dade ku da dukiya da ƴaƴa zai sanya muku koramu da gonaki masu yawa a cikin garuruwanku shi sa ƴan uwana wata rana wasu mutane guda hudu sun zo don alhassan albasari alhassan ibn abin hassan albasari Allah masa rahama suka tambaye shi ɗaya daga cikin tambaye shi cewa abin da ke damu mu shine aljadab shine bushewar ƙasa da rashin ruwa ɗaya kuma ya kawo ƙarar cewa abin hannunsa ya karanta talauci ya kan masa babu ta riƙe shi ya rasa yadda zai da rayuwarsa na ukun kuma ya kawo ƙarar jafaful mazara shine gonarsa ta bushe ya yi noma amma ba ruwan sama gona ta bushe na ukun kuma ya kawo masa cewa abin da yake damusa shine rashin haihuwa matarsa ba ta haihuwa ko kuma ba ta haihu ba tsawon lokaci dukkaninsu gaba ɗaya sai ba su magani guda ɗaya sai ce ku je ku yi ta istighfari duk abin da ya ga musu kenan ya ce ku je ku yi ta istighfari ku koma ga Allah maɗaukakin sarki aka ce basa to ai dukkaninsu ciwonsu daban-daban ya ka ba su magani guda ɗaya sai ce baka ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa bai ce faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara sai ce me yursilis sama alaikum bidarara mai bushewar gona ga maganinka da istighfari yursilis sama alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mai talauci ga maganinka mara wanda bai samahi wa ba ga maganinka wanda gonar ta bushe shi ma ga maganinka duk a cikin ne duk a cikin istighfari dan uwana mai albarka ka lazamci istighfari a lokacin da kake tsaye a lokacin da kake zaune a tsakar dare ka tashi a duk lokacin da ka samu kanka ka lazamci istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wannan yana ɗaya daga cikin sababin da suke jawo arziki abu na hudu yan uwana masu albarka daga cikin sababin da suke kawo arziki shine sada zumunci sada zumunci kula da haƙƙin zumuntaka mafi girman sada zumunci yan uwa shine sada zumuncin iyaye kyautata wa iyaye yi musu biyayya idan sun bar duniya yi musu addu'a da sada zumuncin da ba zai sadu ba sai suna nan sannan taimakon yan uwa na kusa na jiki musamman idan Allah maɗaukakin sarki ya sa kana da shi musamman a wannan zamani da muke ciki ka taimaka musu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka ba su yan uwa na kusa da ni nesa a taimaka musu a yi ziyara da dukiya a yi ziyara da kafa a yi ziyara da taimako a yi ziyara da dama da mukamin da kake da shi wannan duk sada zumunci ne annabin mai rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yake so Allah maɗaukakin sarki ya yalwata masa arzikinsa yake so kuma a ja kwanakinsa a daɗa masa rayuwarsa ta yi tsayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan abubuwan guda biyu duk mai sansa abu ɗaya zai shine falyasilar rahimau ya sada zumuncinsa ina mai fatan samun dukiya ina mai fatan samun doguwar rayuwa ya daɗe yana rayuwa to ya je sada zumunci dukkanin nau'in sada zumunci ya je ya rike shi ya gani Allah madaukakin sarki zai bashi wannan abu na biyar daga cikin abubuwan da suke jawo arziki yan uwana masu albarka shine yin aure ga wanda ya sami iko da dama yin aure yan uwa sanadi ne daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake ba mutum arziki ina yan uwana matasa ina yan uwana samari matukar kana da sana'a yi kana da aikin da zaka iya rike kanka dan uwana mai albarka ka je kai aure kada ka ce sai ka gama digiri kada ka ce sai ka gina gida a waje kaza kada ka ce sai ka samu aikin gwamnati da qualification ɗinka na digiri ko na masters iri kaza matukar kana da abin da za ka iya rike kanka ba zama kake haka kawai ba dan uwana mai albarka ka je kai aure akwai albarka a cikin aure Allah madaukakin sarki ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum ku auri a zawarawa daga cikinku da nagartattu daga cikin bayinku maza da mata sai Allah madaukakin sarki ce iya kunu fuqara idan sun kasance suna jin tsoron talauci ne shi sa ba za su aure ba sai Allah madaukakin sarki ce ai musu albashir yughni Allah min fadli Allah madaukakin sarki zai wadata su daga falalarsa arzikin nasa ne ya ce ku je ku yi aure idan talauci kuke tsoro Allah zai wadata ku shi sa galibi ɗaya daga cikin abin da mutum zai ga abubuwa sun ƙi gaba sun ƙi baya yana da hali daidai gwagwado sai ce ba zai aure boyu ga abin da yake hange wallahi dan uwana mai albarka matukar kana da dama kana da sana'ar da zaka iya rikin ka je kai aure zai rage mana yawan mata da muke da su zai rage mana yawan zinace zinace kai kanka zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali a tattare da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na shida daga cikin dalilai da suke jawo arzikin uwana masu albarka shine ciyar da dukiya saboda Allah madaukakin sarki ciyarwa saboda Allah maɗaukakin sarki bayar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sare maka gwargwadon iko don taimakon mutane ‘yan uwanka da taimakon addinin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da ka ciyar komai kankantarsa Allah subhanahu wataala ya alƙawari sai ya mai ma gurbin sa idan ka ɗau naira dubu goma ka bayar sai Allah maɗaukakin sarki ya mai ma gurbinta ka san Allah maɗaukakin sarki karimi ne ba yadda za a yi ka fitar da dubu goma kuma ya dama da dubu goma uwarta sai ya ninka maka ninkin ba ninkin ba ninkin man ja abil hasanati ne al'adarsa shine falahu ashru amsalih idan ka bada daya goma yake bayarwa wani zan ma yace zuwa 700 zuwa 700 masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbilatin mi'atu habba a ninka maka har sau 700 to Allah da kansa ya alƙawari cewa in dai ka fitar sai ya mai maka gurbin sa annabin mai rahama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya kai dan adam ka ciyar sai in ciyar da kai wato shar'i ne Allah madaukakin sarki ya faɗa an fik um fik alaika ka ciyar ni ma sai in ciyar da kai da ciyarwa Allah da taka wace tafi ta Allah madaukakin sarki mu sani cewa ƴan uwa sadaka da bayarwa wallahi baya tauye dukiya ƙara ta yake ma na ƙasa malum min sadaka haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dukiya ba ta tawaya ba ta ruwa saboda sadaka ƴan uwa ƙaruwa take yi ƙaruwa take shi sa matuƙar kana so dukiyar ka ta rinka ƙaruwa matuƙar kana so ka samu dukiya baka da ita kada ka ce sai kai kuɗi za ka yi sadaka a'a duk abin da ka samu na albashin ka komai kankantarsa duk wata hanya da Allah ya buɗa maka ka samu kai wa kanka alkawari za ka ware wani ka so kai sadaka da shi ka ce duk cikin naira ɗari akwai naira goma na Allah maɗaukakin sarki duk cikin naira dubu akwai naira ɗari na Allah maɗaukakin sarki duk cikin dubu goma zan ba Allah maɗaukakin sarki sadaka dubu ɗaya man zallabi yuqridu Allah qarban hasana kai wa kanka wani alƙawarin ka gani duk abin da ka samu ka ce ga wani ka so wannan na Allah ne zan ba ƴan uwana na kusa zan ba makota zan ba kaza ka ba wanda Allah maɗaukakin sarki yayi za ka bashi shi wanda yake da bukata ka bashi yan uwa wannan abu ne da ke jawo arziki yan uwa abu na bakwai daga cikin abubuwan da ke jawo arziki yan uwa na masu albarka shine dogaro ga Allah madaukakin sarki at tawakkuri dogaro ga Allah madaukakin sarki dogaro ga Allah madaukakin sarki yan uwa shine bayan ka tashi kayi aiki ka riko da sababi to abu na gaba shine sai ka sani wannan riko da sababin naka sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sannan arzikin zai zo maka shi sa Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana cewa idan da a ce mutane za su dogara ga Allah maɗaukakin sarki irin dogaran da tsuntsu yake yi da ya azurta su kamar yadda yake azurta tsuntsu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tsuntsu yana fita daga shekarsa da sassafe babu komai a cikinsa cikinsa ba komai baya aje abincin gobe kuma amma kuma wata ruhu bi tsanin sai ya dawo gida da yamma cikinsa ya cika tab har ya yo guziri ya zo ya yi ‘ya'yansa na cikin sheka ɗura ya ba su ma abin da za su ci dogaro ga Allah kenan kun ga tsuntsu bai zauna a gida ya ce ai randana ɗaka Allah zai bata ruwa ba tsuntsu bai haka ba da sassafe tashi ya fita da ya fita kuma sai me sai ya dogara ga Allah madaukakin sarki dogaran nan da ya shi sai Allah madaukakin sarki sai yake bashi arziki kullum haka haka tsuntsu yake kai ma inda za a ci zaka dogara ga Allah madaukakin sarki irin wannan dogaran da tsuntsu yake yi da Allah madaukakin sarki zai azurta ka ta inda baka zato baka tsammani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda duk ya dogara ga Allah madaukakin sarki shi Allah madaukakin sarki ya isan masa ƴan uwana masu albarka dalili na takwas daga cikin dalilai da suke jawo arziki shine ƙoƙarin tsayawa da jajircewa wajen ganin ka biya mutane bukatunsu wajen ka shiga cikin lamarin mutane wani abu ya taso wa mutum ka shiga gwargwadon iyawarka idan kana da dama kaga ya fita daga ciki mutum ya shiga damuwa ya shiga kunci ya shiga halin da ba zai iya fita ba shi da ƙarfi ka je ka tsaya da maganarka da mukaminka da dukiyarka da duk abin da ka mallaka ka je ka tsaya sai ka ya fita daga cikin bala'i ya dawo cikin ya dawo cikin farin ciki kamar yadda kowa yake wannan ɗaya ne daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake buɗa mutum saboda shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man nafas am mu'minin qurbatan min qurbi dunya wanda duk ya yayo wani mu'mini damuwa daga cikin damuwar duniya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi min qurbi yawmil qiyamah Allah madaukakin sarki shi kuma zai yaye masa damuwa daga cikin damuwar na lahira sai Allah maɗaukakin sarki ce mai yassara ala usirin wanda duk ya sauƙaƙa wanda ke cikin kunci da matsi yassarahu Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa masa a cikin al'amarinsa na duniya da kuma lahira wanda duk ya sitirce mumini musulmi mumini Allah maɗaukakin sarki zai sitirce shi a duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah maɗaukakin sarki yana cikin taimakawa bawa zai ta taimakawa bawa matuƙar wannan bawan yana taimakawa ɗan uwansa musulmi ɗan uwana masu albarka abu na tara a gurguje daga cikin abubuwan da suke jawo arziki shine tashi kuma a yi aiki a yi sana'a a yi ƙadago duk abin da ka san dalili ne na halak ka tashi gaji ka yi shi aikin gwamnati ne sana'a ce ta hannu kasuwanci ne fatauci ne noma ne duk abin da ka san halak ne ɗan uwana mai albarka ka tashi gaje ka nema kada ka daina sana'a ruko da sababi ake duk wanda kaga ya zama wane yanzu ana faɗarsa ka je ka bibi tarihi sa wallahi ba haka ya zama ba ba yana zaune a ɗaki yana tunani irin karatun wasiƙar zaki miliyan kaza ta shigo masa miliyan kaza ta fita haka kawai yana zaune haka kawai bai siya ba bai siyar ba bai kasa ba haka kawai rinka tunani wa miliyan kaza ta shigo miliyan kaza ta fita to saboda Allah idan ba ruwan kuɗi za a maka tana ka samu miliyan kaza duk wanda kaga ya zama wani a duniya ka je ka tambaye shi wallahi ya sha wahala ba haka kawai da kake zaune a ɗaki shi ya zauna ya samu abin da ya samu ba kada mu raina sana'a kada kai karatun boko ka ce lallai karatun bokon ka sai ka dogara da shi ka samu aiki kafin aikin ya zo ka bubbuga ka buga duk abin da zaka iya na neman halaka je ka nema idan aikin ya zo sai ka ci gaba yi daman da abinka kada ka yadda a matsayinka na musulmi mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama dan maula wallahi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dan maula bane kuma bai yadda da maula ba bai yadda da bara ba bai yadda da samasanci ba abin da yake koya sabasan kullum ku nema ku tashi ku yi aiki ku nema kullum abin da yake karantar da su kenan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mafi kyawun abin da mutum zai ci shine abin da ya nema aikin da yayi tukuru ya samu mafi kyawu mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine abin da mutum ya nema da hannunsa yan uwa kalla annabawan Allah subhanahu wataala wanda ya fi son su akan yadda yake son ka yake so na yake son kowa amma dukkanin su tashi suka suka aiki annabi dawud alaihi salam yan uwana masu albarka makeri ne Allah madaukakin sarki ce wa alanna lahul hadida ani imal sabiqatin wa qaddir fi sard makeri ne yana kera silke ya kera takobi Allah madaukakin sarki ya lausasa masa karfi yadda ka san zaka samu a kulli ko cingam yadda ka san zaka iya taba shi kai abin da ka ga dama da shi haka yake wa karfi ya kera ya siyar a bashi kuɗinsa ya je ya ciyar da iyalinsa ya rufa kansa asiri annabin Allah annabi zakariya alaihi salam ya kasance kafinta ne kana najjaran kamar yadda annabi ya bada labari kafinta ne annabi zakariya alaihi salam me gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa yake ba sabansa labari yake cewa babu wani annabi da Allah ya turo ba sai sai ya kiwon dabbobi suka ce ya rasulullahi haka yace ni ma na kiwon dabbobi na kasance mutanen maka suna tattara min dabbobinsu wanda ya kawo nasa wanda ya kawo nasa in fitar da su bayan gari in je su kiyo ƙarshen lokaci in dawo su biya ni in je in je rufa kaina asiri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwon dabbobi don ya samu abin da zai rufa kansa kansa asiri kai waye kai yanzu ka ce kai ba za ka aiki ba kana zaune sai dai a kawo maka idan ana ko kuma kai zagi in udu radu wa illam yudu minha idan hum yasqatuna yan uwana masu albarka mu yi aiki shi sa ɗaya daga cikin magabata safiyani sauri a yake cewa alaika bi amalil abtal yake gaya ɗaya daga cikin ɗalibansa cewa ina horonka da kai riko da aikin jajirtattu nagartattun mutane gwarzaye su ne abtal gwarzayen mutane mai aikin nasu shine ce alkasbu min halal neman arziki ta halal wal infaqu alal iyal da ciyar da iyali wannan aikin namiji ne mace ba ta iya wannan aikin abin nufi abin da nake nufi da mace mace daga cikin maza ba sa baya iya wannan aikin duk wanda kaga zai je jajirce yayi gumi yayi gumi dan ya samu abin da zai zo ya rufa kansa asiri yana jin daɗi wannan wallahi shi ne namiji amma ba mazantaka bane ka je ka rinka zarewa mace ido a gida ka rinka zarewa yara ido a gida ba ka iya ciyar da su ba ka iya shayar da su wannan matantaka ne kai kamata ka zamto mace tashi ake aje a nema a yi riko da sababi sannan a dogara ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki azurta mu abu na goma na ƙarshe ‘yan uwa shi ne addu'a shi ne abin da za ka rufe komai da shi Allah maɗaukakin sarki maji roƙon bawa ne ka rinƙa yawan addu'a Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana addu'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban da arziki da dada na halak annabi yana roƙon Allah kai ma duk inda ka tsora goshinka a ƙasa zaka yi sujjada ka roƙi Allah madaukakin sarki azurta ka da halal to Allah madaukakin sarki yakan ji roƙon bawansa kai amfani da gurare da lokuta da Allah madaukakin sarki yake amsa addu'a ka roƙi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai baka yan uwana Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon samun arziki na halal ya ba mu ikon samun arziki na halal ya ba mu ikon samun arziki na halal ya yi mana gaman katar ɗin kashe shi ta hanyar da yake so yadda da ita duk abin da zai kai mu zuwa ga haram ko zalunci ko shiga haƙƙin wasu Allah maɗaukakin sarki mana tsari da shi Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah